إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara doron mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyu ga wata na sha'aban hijira shekara biyu wanda ya dace da sha shida ga watan uku shekara 2021 a muna dai cikin littafin na bulugul maram na hafiz bin hajar asqalani muna darasi yau insha Allah na 61 zamu insha Allah a sati da ya gabata mun tsaya hadisin abu qatada wanda mun ji dai masala muna dai baban tatawuyi kenan tatawuyi abin wanda yake na nafila ba farilla ba mun hara bayani akan hadisai na fadala ta rana arfa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tana kafara ta shekara biyu azumin rana arfa yana kafara shekara biyu wadda ta huce da mai zuwa kuma na ranar ashura shi kuma na kafara ta shekara guda wadda ta huce kuma da tambaya da aka mai kan azumin ranar litinin ya ce litinin wani rana aka aihe shi a ita aka aiko shi a ita aka sabkan mai da wahayi in yi bayani magana fara magana saukar da wahayi da ikra ne kuma aike zuwa ga duniya ya zo da yana mudassir kumfa anzur wata mudassir shi ne mai littafin mutattar islam yake cewa nubbi a bai ikara bai ikara kuma ursir bil mudassir an mai annabci da ikara kuma an goshi da mudassir shi ne ma'ana maganar kuma yin bayani cewa ranar litinin bayan wannan abin da ya ambata guda uku kuma tana daga cikin rana ita da alhamis wanda ake kawo takardun bayi dusan kowa da kowa wanda Allah subhanahu wataala yana gafartawa wa'inda bayan Allah kurakuransu amma na ware mushriki tarwaya da wa'inda suke gaba kenan musulmi suke gaba tsakaninsu ana jinkirta kadunsu Allah ce a bar takadunsu sai sun gyara to ba shiga layin mu dake gafarta ma sai kemiyyar shara za mu tashi hadisin abu abu al-ansari wa ana abi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم cewa Raja Abu Abul Ansari ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun samu Ramadan wanda ya azumci watan Ramadan summa atba'ahu sitta min Shawwal kuma ya biyo bayan Ramadan da azumi shidda kana ka siyamu dahar ya zama to kaman ya shekara iya azumi na mai ma'ana shekara yana azumi ganin dokan kowata hasana ana limka ma gida goma to ka zo ka yi azumin wata guda kenan 300 goma goma gida 30 300 kuma ga gungun gida gida shidda ba sattin ba kenan kamar zaman dai kenan shekara kai kana azumi wannan shine maganar da ake fassara ma'ana kama azumin shekara wannan kadai ya isa wadatar da mu da sanin kurin fadala ta magana ta azumin sittamin shawal wanda kuma an san hirar ta shigo da ra'ayyuka na malamai wanda dai a muka koma bangaren mazhaban malik jamhur na abu na hanafiya hanabila ma- shafi'iyya duk suna kan halaccin wannan azumi na watan eh, na shidda ga watan shawwal kinan bayan sallah da kwana shidda imam malik ne kadai a malikiya ne kadai aka kawo da maganar shi da mangaluri na malamai kan masala kamar ibn abdul bar na cewa ma ko shi baka mana da yawan magana ruwa ce ba ta same shi ba inda ta same shi da bai haka ba dai suna kawo da hamzari da yawa an san imam malik iya cikin imam malik iya cikin malamai na imata ahlus sunna wal jamaa bai wa imam malik ya ga ruwaya daga manzon da Allah ya koyi garin tabbata kaza tabbata wannan kamar duk wata hira ka barta an ce kaza an ce kaza an ce kaza tabbas imam malik inda ya tabbatar da ruwa ya tabbata hannun shi bai wa ya kara ayin shi bayan nasu ya tabbata wannan iya da uzuri kuma a wajen malaman suke da ko alaka da shi kai tsaye sun tabbatar da wannan uzuri na imam malik ba magana suna ta tabbata daga manzan Allah duk in ba ma magana ba ta takalidanci da yadda maza ba ta mamaye kullo mutane har ma a cewa musulmi ga manzan Allah ce kaza kuma na hanyar ruwaya ta tabbata hanyoyi ingantattu ba ɗaya ba biyu ba ta wasu malamai masu daraja kamar wani malamin nashi ko ma wanda ya yi shi ga sun da dama sun tabbatar da wani abin ya tabbata daga manzan da Allah ya aiko kuma sai ka sauka kana ce a wani ya ce akwai matsala kwarai ta ƙarin imanin mutane bayan ce annabi ya ce ai ba magana wani ko ma wane ne an kare sai manzo Allah ya ce kaza an kare gaskiyar magana to wannan rawanin imani ma kawai da ba tattaunawa ta wahala ya samu hudawa kan abun wai kullum wani so an dace da magana wani malami bayan manzo Allah ya ce kaza ko ba neman aiki hanyoyin da za a samu wa ba wani malamin uzuri ko abun magana shi yan ka dalilin bayan kai dalili dalili karara ya tabbata a hannunka manzo Allah ya ce kaza ko ai kaza maza ta baka wahala wani neman uzurin wai kare maza baka ko ra'ayi wani malami Allah shirya da mukur a takaice kurin azumin shidda ga watan wannan shawwal ya tabbata daga manzan da Allah ya ku subhanahu wata'ala wannan bayanin da yake yi ai kaga cewa mun samu ramadana wanda ya azumci watan ramadan summa atba'u sittan min shawwal he biyu bayan ramadan da azumin shidda nan kalkashin wannan ake bayanin mas'alar wanda yake da ramuwa balle maganar mata yaya za a iya yi to shi maganar asali gaskiya ba wata darura ko a ce ramuwa ta yawa ƙa'ida ka cika ramadan don caya wanda ya ramadan ya biyo bayan ramadan to kai ramadan a mallake kagake na kuma tsada wajen katin da ramadan zaka bincika ba ramadan kinka ana binka kaza ka kenan shi kwace bayan ramadan ne a biyo bayan ramadan ita kan gaskiyar magana an har ba wani uzuri ba ne ba kurin mutum ya yi ƙoƙarin ramuwa ta ya kawo wannan azumi na sittamin shawa wani shi abin da ya lahiya kuran to duk da aka uzuri na maganar ramuwar wani bai iyawa ko azumin ya yawa ko irin matsala ta mata wanzu gane mutane mutane akwai matsala ta ba farla muhimmanci da aiki da romu yanzu misali mutum iya da ramuwa bai yi ba zaka ya ce ga azumin sitta ko ga azumin ko arfa da gudu zaka iya yi ko alama ko ciwon kai ko wani ta bai zai yi mutane suna jin wannan nafila kamar ta wacce don su ji romanta ya ga sun aikata ta fata da amma ga gafarin na malike daga uzurin irsar isalin wane ne tana da ciki tana da ciwon ciki tana da wane ne uzurin iri zai mutu ya kawa sai bai ba amma na fi da inda mai romo ce ba mai bisan bai kowa kawai da su yi tukuna wallahi mutane ta shi kuma a gaskiyar magana annan sallar sallar ruwa bukhari ko musulmi ya ce allah subhanahu wataala ya ce bawa na bai kusance ni ba da wani abu da na hiso kamar abin da na farta mishi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayhi mimma tarutu alayhi ba wannan da bai taba kusanta da don abu da na so ba kamar abin da faranta mishi kenan duk roman nafila ba ta kai farilla Allah ya san wannan farilla to ya dai akan uzuri wannan shine za a ce mutum yana iya yi amma gaskiya abin da yake ka yi kokarin ramo azumin kuma ka yi nafila daga baya shine yahi abin da Allah ya so kenan to wannan shine da kenan magana mata azumin watan shidda ga azumin shidda a watan shawwal كما رواية تنبى مسلم آمن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار سبعين خليفة متفق عليه واللفظ لمسلم wannan wata abu tsalla guduri abinda yake cikinta cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma min abidin ya su muhimman fi sabilillah babu wani bawa da zai azumin wuni guda a cikin ɗaukaka addinin Allah nan zana ce iya ɗaukan jihadi fi sai aka zahirin abin kama a cikin an mutu jihadi kana jihadi kuma ka yi azumi wasu na ce a yi ma'ana kurin ka yi don Allah azumi ɗaya don Allah kurin ka yi sai Allah ya ba'ada Allah bi zalika al-yawm an waje nar 70 khalifa sai Allah ya nisantar da wuta da guzo kai ka nisan da wuta da shekara na ta bazara bazara 70 mana shekara 70 kinan za a da kan zaka mun nisanta daga wuta a takaice azumin wuni guda fi sabilillah wannan ka dauka wajen jihadin ne ko kun kai dan Allah sai za mu ga shi matsalar mutane musu ganewa shi fadala ta azumin da magana ramadan azumin na farilla ban za ka an ce maka ga ladan azumin farilla kaza lada dubu matan hurin aini kaza aljanna firdausa kaza duk wani baka baka shi babu a cikin azumi na ramadan ko ka gani da ce ga ladan hurin aini ko aljanna kaza ko na kaza babu shi iya daga cikin abin da Allah ya bada labarin cewa duk wata ibada tsakanin shi da bawa shi akan iya hudun kaza kaza amma azumin Allah ce ya kibuce kanshi ko malaiku bai ga musu ba ko malaiku Allah ce ban gaya musu ba abin da ke zan ba bawa na ka azumin ramadan wanda kai kun ya kaji kurin shi ne ya kibance ka ilimin kurin ya kaji kurin zaka yi wurin cikin abin da ya baka kurin na kenan sai ta waka ce mai azumi iya da wurin ciki biyu wurin ciki na farko wurin shan ruwa ya kare na biyu ga lutun gama da Allah da Allah kaɗai ya san irin girman ladin da daba mai azumi lakin dan baka ji amma da farfaran lashi ba kai sa kai kamar da yaba wai mana kun kai neglige shi da roka kullun tana zai farla shi haka ma dai kai wata ran iya an ka mutuwa fakat sai wannan dai kenan fadala ce ta magana azumi ta a rana kai dan Allah kullun وعن عائشة رضي الله عنها وانا رواية مكرنتا بخاري كاتا مسلم كاتا اما لفظ المكرنتا لفظ امام مسلم من جلالة رواية كذا كذا سنكاوة تقوى سبعة او خمسة انت لفظ واني كنا مجنر اصلا مسألة اقوات اونا للتوام اما وانا لفظ امام كده مكجي اتكلم سي مسلم لك ايه هكا تعمل ابو خالي اما لفظ بهكا بني بقى فقانا كده وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا فطر ويفطر حتى نقول لا صوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه لفظ المسلم نما دي لبارن na Aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان يصوم حتى نقول لا فطر زي رنك أزمي هذا ما كمان هي وأنا بقول أيا يا أجي ما أزم كل أزمي ما أنا بيجي أزمي كل تي تي حكى تي ما كون سبت أنا جوا كنا كل أزمي زي تي وترى تي أزمي كنا كما بتشوف وفت كما نشوف كما زي هاشم زي ما أنا زي تأبنتي ما أنا إيه أزمي كل بي أزمي هكى ما يا يا ما بيكار أزمي قاعدة كنا وترى يعني وترى بيجي وترى أجي ما أزمي سما كمان كمان شيء ما يزمي kuma ta yin fara yadda yawa ku ce bayan wannan cewa kenan kan ɗauki lokaci mai tsawo iya azumi ya ɗauki lokaci mai tsawo bai azumi lokaci ta ce kuma wa maru aito rasulullah sallama ta kammala siya bi sharin ƙarfi ila ramadan ban taɓa gaba manzan sallallahu sallama ya cika wata cikakke zungur an ba ramadan ba bai taɓa cika azumin wata guda zungur ba sai ramadan sai ta ce kuma duk da haka wa ma ra'aytu fi shahrin akthar min siyam ibn sha'ban ban ga watan da ya azumi mai yawa kamar watan sha'ban nan magana ta sha'ban akwai wanda an ce ma bai yi azumi kusan ya azumi watan sha'ban gaba daya an ce wannan cewa azumi watan gaba tarjihi ne na mafi yawan azumin da yake wannan magana ita ce ta bitikan ba to kuma a nan akwai maganar cewa kenan babu wata sunna irin da ake a nan an ɗora matsayi ba masu ƙarfi ba azumin wata uku da yawa ko kuka yi masu ibada suka tun daga rajab su yi rajab sha'aban ramadan gaba ɗaya sun gursu ke wata uku wata ibada ce aka tsara matsayi ta kurin da ba ta da tushe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kurin a batsayi wahala abin Allah bai dawo kuma wani ya gaji kan har azumin zuwa tun ya nisa kan azumin zuwa tun ya gaji to gaskiya babu wani azumi daban da aka shar'anta na tsayi ko na wata uku ko na watan gaba daya in ma har cewa abin da ya tabbata in ma har azumi mutum zai mai yawa watan sha'aban ne watan sha'aban ne shi ne yake shi kuma yasa aka maganin shi kai bai a cika shi da yawa dan annabi ya hana azumi ana gobe ganin wata ko jibi wata ai ha ba ba azumi wani akawan abu kidan bai yi gaba daya amma dai kusan yayi shi mai yawa kayan ma hafadala ta azumi za ba mutane roman azumi mai yawa to sha'aban ne ba zan tsayi ba azumi tsayi akwai ruwayoyi da yawa ganin ya cikin mutane na harama an malamai sun tsara ruwayoyi da yawa da hadisai da yawa na fadala iri iri wata ma fadala ko an ga maka baiwa tana fadala annabi Musa da Haruna kaji fadala aljanna aljanna dubu gana mata kaza abu da ya da yawa abun ka sabake bawa kaman ka yanta da bawa dubu abadan haka ce hankali bai kama duk tsari na ka tsara kun wanda wai da da ne wa ba mutane ku zaru su yi shi to gaskiya babu abin da ya tabbata daga manzon da Allah ya ko babu lada azumi ɗaya da ya inganta daga manzon da Allah ya ko na fadala azumi guda a wata rajab kun da mun je kana azumin ka ba laifi bane ban ya kama kana mun litinin alhamis kana kama kai azumin ka amma nazari na musamman da romo na musamman da aka shiri ne kurin shiri ne daga masu wadin shi bai inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam sanatarwa ake cewa Umar bin Khattab yakan kama mutane ya kana ya kama ka ya kace to dora nan ka kace abinci dan ya karya maka shi wannan yayi ne aka dalilin mu dan kasu bai kiyo abin na musamman duk da tarwa ana kawo yin ko nashi ko nan sabai amma dai da mu azumi ne rukudin ne ba a yi mutum wata fara ta musamman ta wata rajab da mutane suke ɗaukar abu wannan shine ruwa da yake nan ta Aisha cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu hatta na la fitr annabi zai rika azumi har mace bai kara cin abinci kuma wai fitr zai rinka cin abincin hatta na na'ul la yasum har mace ba san bai azumi ba wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikamala jami shar qat'u ila madan ban ga manzon sallama yana cika azumin wata guda zungur an mutun da nake an ba ramadan ba tace haka wa ma ra'aytu fi shana qatminu siyaman fi sha'ban ban gaba watan da yawan azumi yawa kamar watan sha'ban wannan ruwa ta bukhari ya kawo muslim ya kawo amma lafazin da mun karanta ne ma muslim ne wa ana abi dhar radiyallahu ta'ala anhu qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahr thalathata ayyam manzana sallallahu alaihi wasallama ya mana umarnin azumi a dukkan wata mai azumin kwana uku ثلاثة عشر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة وخمسة عشر رواه النسائي والترمذي وصحيح بن حبان نروى أبو ذر توا من ذلك ثلاثة أيام أمرنا ين أزمي أدكا وتا من أزم كوانا سون شاء أكو غواتا شاهدوا شابيا نعم فضلا ta azumin ayyamul bid aka ce ayyamul kwanakin haske na wata ayyamul bid kenan kwanaki na haske ana mai suna ayyamul bid dalilin halin wata za ku ga 13 ga wata 14 14 15 kai mai kallon yanayin wata a 13 ga wata rana tana hadawa hasken wata iya haske duniya buka ga duhu haka rana har zuwa dare asuba na yi har asuba akwai hasken wata har ana ta hudu daga nan ana ga hasken farin wata farar da zo kanta kenan a wannan kwanakin uku ba samun duhu ga hasken rana ya kare na wata zo haka ne tsawon wani kwanan ba a samun duhu tsakanin rana da wata kahin duhun dare ya shiga wata hasken wata za ku sha kahin duhun da asuba tana yi kuma mana asuba tana yi da wani hasken ta gara ta bullo kuma daga can tana kallon wata annabi ya da ya da ba shi ne aka ce ayyamul bid kwanakin haske kuma kai ba samun duwa cikin su to wannan dai ana yin kenan 13 ga wata 14 15 fadala ta akwai romo ki magana sunna ce azumin kwana uku a cikin su wa ana abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شهر إلا بإذنه cewa wannan ruwaya kuma mutafaqan alai wallafaza lil bukhari zada abu daud ghayra ramadan abinda yake ruwaya ta abu hurairah radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illa mar'atu bai halitta ga mace an ta so mata ya azumi wa zawjuha shahid mijinta yana gari illa bi izni kidan ba ta yaba azumin illa bi izni ya da izinin mijin kuma wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta abu dawud ya kawo amma ya ce ya khairu ramadan banda ramadan shi dake farilla ce ba nan uzurin shi to nan mas'alar azumin mace kenan shi ce nan girman haƙƙin namiji akan mace wanda azumi ma duk da bautar Allah ce amma ka ce sai ta gaya mashi saboda buƙatar shi yakan buƙace ta a wannan kwanaki ko a wannan lokaci kenan wannan haƙƙin da yake kanta da yake kanta nashi sai sai aka bashi dama aka ce mata hatta ya azumi sai ya ta gaya mashi kenan koda ta ɗauka yana da haƙƙin ya kare azumin kuma bai laihi ba magana kenan kuma ita laihi ne ta yi iya garin abu ɗaya ake cewa in daman ta gaya mai ya san da magana tana azumin kaza ga wata ko rana kaza wani uzuri za ta mutsalake wanda ya tsakanin tarshe kowa sani sanan babu laihi ta yi kuma ko ta ɗaukar babu wani haramci idan ya so ba ta azumin ta yi magana cewa azumin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mutatawwi aminu nafsi wanda yake nafila zaman kanshi yake shugaban kanshi ne in sha a karban sha sama in ya so ya kare azumin shi in ya zo ya azumin shi babu wani kaidi ba wani matsala kana azumin nafila kaga wata liyafa ko ka ji yunwa kana da dama ba lahin komi ka je ka ci abincin kuka cika cikin ka kuma babu shar'in karama annabi ya ce ya ce ya ce mata ce in kin so ki rama ta ce ya ce in kin so hey in ka so ramo kanta ba dole bane ba karama dan ba farilla bane ba farilla bane ba billa karama shi na kenan nafila tana sauki wannan shine abin da yake wannan hadisi sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه Abu Sa'id al-Khudri ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya hana naha an siya mai ya hana azumin kwana biyu wannan rana biyu sune yawmul fitr yawmul rana sallah ta azumi azumi lahi ne ba yi haka rana sallar layya nan ma lahi ne ba yi haramu ne wannan ittifaqi na al'umma haramta azumi a ranar sallah biyu ranar sallah azumi ko ranar sallah layya haramu ne a yi azumi a ciki wannan ruwaya bukhari ya kawo musulmi wa an nubaisha ta alhudali radiyallahu ta'ala an muqal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل abin da ke wani ruwaya wadda imam muslim ya ruto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamun tashrik kwanaki na ake ce na yanyane nama na shanye nama na ko ana niyin kwanaki uku na bayan sallah kasan su can marge ake aka yi hadaya din ba dama a zo gida sai a yi marge a shanya shi tsawon kwanakin da ake na zaman mina tashiri ya kamata marge ne kuma marge a yi marge ko shi ne margen kwanakin da suke margen su shanya to nan karin magana ce ta ana yin kwanaki uku na bayan sallar layya kenan sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata wannan kwanaki ba ce a yamu akalin washiru kwanakin ci ne da sha kurin a ci a sha kenan babu azumi a ci a sha kurin a ambaci allah kurin kwanakin amuri ne kurin iji ne kurin wannan ruwa ta musulun sai wata ruwa ta bukhari ta ma da ita kuma daga aisha radiyar ana take cewa na ya ce wani aisha ta radiyar wani aisha ta wabin umar radiyar anhu kala kala lam yurakhas fi ayyamin tashrik an yasumuna illa liman namijin hadiya rawal bukhari ta aisha da abdullahi bin mutum ba da labarin cewa ba a yi ba rangomi na lamiyar khas ta yi mata shari'a ba a yi rango an yi suna ba a yi ba rangomi a kwanakin ukun wannan na sallah ba a yi ba rangomin an yi suna a yi azumi a cikinsu illa liman lamiyar jil hadaya sai ga wanda bai samu hadaya ba shi kada ya ka ba damar ya yi azumi a ciki irin wanda za shi maka da hadaya ta haushi kuma bai da kudi na yanka hadaya ya guzurin shi zai kare in ya ce sai hadaya ta ba shi dama ya ce yi azumi uku sassan fi hajji sabatin zaraja ta ko sabatin fi hajji kenan cikin hujja kenan wanda yake da da wannan bai yanka hadaya ba zai azumi yana da dama wannan kwanakin da ake nan mene ya azumi shi kenan anan wannan an mai rangwame ya yi azumi a ciki dalilin wannan zaman shi na kin yanka da bai yi ba ramkama ya ce sai ga bai samu hadaya ba kenan shi an ba shi dama wanda amma mai hadaya bai halitta kai azumi kenan a wannan kwanaki na sallah layya babu azumi a cikin ko a gida ko a maka to amma wanda yake maka ma inda bai yanka bai samu dama hadaya ta haushi ko bai samu dama yanka ba shi zai iya azumi وعن وعن رواية الإمام البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم abin da yake wannan ruwaya cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la ta khusu lalatar juma'a kakku keɓance daren juma'a da ƙiyamin min bainin da ya ji a ce ai ga nafila kaza ta daren juma'a akwai a wajen wanda ba su ɓarin su da sunna an yi salloli raka'o'i kaza na daren juma'a da wasu aurad wadudduka da ake na daren juma'a din da kaga wasu ma hatta azkar azkar sati ko ta rana da nata ko nafila to shi cewa idan kaga wani littafi akwai su mai bayanin nafilolin misali tun daga litinin alhamis kowace da nafila dakin ta ko kaga littafi na azkar na na azkar yomi inda ce litinin da nata talata da nata laraba haka alhamis juma kowane da ba ɗaya mai ingancin ga manzon da Allah ya kuma babu inda annabi ya keɓance wasu aurad ko wasu rakoyi na rana karka babu ko a ramadan ko a ramadan bai yi ba wata a ce ranar harko raka a kaza ranar harko ka babu kurin sallah ta ramadan sallah ta kurin ta hajju ko na fila ko kiyama ramadan babu a ce ta rana kaza raka a kaza babu shi duk da anan mu ana akwai wani ta zikice na wannan na fadala da ake sawa ko ta raka rana farko raka a kaza rana ta biyu da nata rana ta uku ko ta rana da rako da abin da ya kanta komi wani an ce ruwaya ko hadisi mai sanadi na ƙarya babu ba ta sanadi sam kunin shiri ne kuran ba shi san mata tushe ko sai ka sanadi ma wani bai ganta ba ko ba ta sanadi amma kullum su masu sirri ta kullum na fadala kun saka yada yada a duniya ko na roman kaza ba ta ma da ruwaya mai sanadi a ce bai ganta ba kullum shiri ne kuran ko ta rana mata fadalarta shi wani ce ba za ta Allah zan zama zan Allah malam eh ba an sallata kin ko an gaya ma a ce kana da ladan annan Musa da Haruna a cikin akwai wallahi an kai an kai talatin kai za ba ka albarin Musa har da Haruna gaba daya kai daya ko annabi Musa wannan annabi wasa ga manyan annabawa ba su rasul a manzannin masu da manyan manya wa wa ne za ka zama wani saraka kaza za ba ka ladan su gaba daya ladan annabi Musa da Haruna an gama ka san kaje ce ba da kai ba kun shirme ne kurin shirme ne kurin mutane su ba gaskiya bane ba to na mutuna mu an mu ta wata wani roman mutum da kun dole ne bai san meye ba sai kai roman so shi kuma dan adam da san banza idan ba haka kai mutane aka rozo ba duk da haka aka yi mutane da dari aka bar an shewa roman kun aljanna kusa a fara kun kai kaza kun ne aljanna kurin la da annabuwa ne shikenan kun kai muhurul ayn kurin da abin da kai shikenan kun aljanna ko me kai haka sai aka aka mutane suka shiga dari ka wallahi da yawa a kalmar da suke da shiga wallahi suna yi da Allah kun yi cikin sa a saman da ba shiga aljanna kuma to sun ji romo da yawa da to duk shiri ne shiri ne aka shirya mutane ba wani bin isnadi ga manzon da Allah ya ku ko ga shirya ko a ba mutum wata fadala a bashi wani romo wai kuma su ma wa asali wanda suka shirya irin wannan romon wa sun faɗi da kansu wasu mun wasu kurin wai dan a ba mutum a ba mutum a bashi roman abin wajen bauta ma Allah wani ba ba addini ƙarya ba ka addini ƙarya abin da ya inganta ya sheka ba ba tsara da ƙarya abin da ya inganta ƙur'ani suna inganta ya shi ya shi mai bada ibada shi bai bukata ya yi ƙarya ya yi bautar Allah Allah shi da mu to kaji dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashe ka ku kebance daren juma'a da wata kiyamul ta musamman a daren kiyamul ta daren juma'a annabi ya ce ba yi ka kenan yi lagi yace haka wala takhussu yawm al bisiyam min bada ayyam ka ce ai saboda juma'a akwai azumi na musamman na ran juma'a akwai masu yi wallahi kada yarci kun shi juma'a azumi kada juma'a ya azumi to duk bai amma nabi ya hana kaga me kun la da mazuni ya samu kaga an tuce ka sai ka sabda wa annabi hana kai hani kai ka taka umarni da manzo Allah ya ce kai ka taka hani kenan kaga ba magana lada ba a azumi na musamman dan daren juma'a ba a mata azumin tattalin juma'a ba a mata kyamalar tattalin juma'a kyamalar tattalin juma'a ba ba azumin wurin juma'a sai ya ce illa an ya kone fi samun ya sumu a hado ita ranar juma'a da wata matsala ita an ce in akwai azumin daman da ka kama yana yi kana yi sai dace da wunin juma'a misali irin masu yin kamar shafi shawarar misali masu wannan na abin ko azumin na misalin rantsuwa na zube wanda ya kamo hizo na ranar zai misali na arfa an ci ba su yi masu sun ruba amma ta juma'a kenan irin ranar arfa misali da shi ta zo ko ashura ta ɗau juma'a ba matsala komi da wani azumi ne ya dace da ranar shi na matsalar ita ta suru za mu gani ta yi farilla shi ne matsalar amma ita ta juma'a ta sai da ma akwai azumin da kake yi shi kenan ta juma'a ba ta matsala ko duk da ba azumi na juba na musamman amma duk akwai wani azumi da ake kama ko cikin sita shawar ne ko na arfa ne ko ashura ne da suwa sai kamo juma'a kenan tun da azumi dama akwai shi ba da juma'a kai shi ba to wannan an ba da dama a yi shi wannan ruwaya ta musulunci ta la ta khursu lailatul juma'ati bi qiyamin min bainal layali ka ku kebance daren juma'a da wata sallah ta musamman ku hi da sauran dare wala ta kusu yau juma'a da bisiyama min bai ayyam kan ku keɓance wani juma'a da wani azumi na musamman akan sauran kwanaki ya ce illa an ya kuna fi saumin ya sumu a halukun ya yin dama ko wani azumi da ɗayan ku ke yi ya dace da juma'a wani wata ta musulun wa an wani wata ta musulun ya ce wa an radiyallahu anhu qal haka wata ruwaya wata ruwaya abu hurairah abu hurairah wadda yake barin labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasumanna ahadukum yawmal juma'a kada yanku yayi azumi a ranar juma'a ko ne juma'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai inda zai azumi kahin juma'a wace ce alamin shi kenan ko ko bayan juma'a wace ce sun ko kuma rigima sun ta zo ko nan za mu ga sudu za mu ce sai mu kamata gaba daya yace muttafaqan ruwa ce muttafaqan alayhi bukhari ya ka muslim ya kawo wa anhu wata ruwa daga abu huraira radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa sha'ban fala tasum idan ramadan yayi tsakiya kai sha'ban ya tsakiya ka ku azumi rahu da kamsa wasu tankarar imam ahmad shi duk da hadisin iya da hanyoyin ta albani ruwayar bata da matsala ta magana na masala tunan idan ya inganta kamar da yake da masamman mai tabbacin hadisin to me ma'ana wannan magana cewa an samu annon salasalama yana kusan dukkan azumi iyayi kusan duka kenan ya wuce magana rabi tabbas a ce nan wanda nan duka magana ce ta hana tariyan ramadan kaucewa masu azumi dalilin ramadan mace nan ma wanda daman iya azumin shi saba azumin shi daman ba dan ramadan ba yayi yana iya yi illa ranar da annabi ya kama sunan ta ware ya annabi ya kama suna yace ba azumi yau mashakku wannan ita shakku da aka ware kahin ramadan ya kama kenan wannan kwani shi annabi ya ware kenan inda sauran duka ba a yi annabi sai ya ce kenan ya ce kenan wannan magana tana nan ta hana taryan wata amma wanda dama san azumin shi ko dauko tun da farko ya wara iya ya hucewa ko dama ya azumin ko ya mata makara ce dai yana iya azumi a cikin ba sake shaban kuma nan akwai masu shi ma magana cewa dalilin wannan magana su kawo san ma wai ramuwa ma ba a yi ne kama ita ramuwa da wannan tambayar ta yawa a balle a yanzu magana mai ramuwa ko ana ramuwa a wannan watan babu watan da ba a ramuwa in ba ramadan ba babu watan da ba a ramuwa nan kuma mutum kai doki azumi bayan sha'aban da niyyar wucewa ta ci gaba da shiga ramadan to dan ce dan balle ɗan wanda aka bada mu bayani na magana dan babu wani wata uku a shiri wanda ake rajab sha'aban gaba da wannan ruwaya tana da gangane kyakkyawa amma shi ma mana cewa dukkan mun karanta dukkan ya tabbata da kwanan wa an sama bint busur radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti إلا في مترد عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لها عنب أو عود شجرة فليمتقها رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مترب وقد أنكره مالك وقال أبو داود موصوف وانا شيء حديث من رجيم أنا هذا منصوب ده أنا هذا منصوب أنا يزور رجيم تزور abin da yake ruwaya ta sama manzon sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasumu yawmas sabt kakku yi azumi a ranar subdu illa fi mutu da alaikum sai abin da aka faranta muku to wannan kalmar sai abin da aka faranta musu magana kenan in ba farilla ba kuma sai he cikin abin da aka faranta muku he ta fa illa yajid ahadukum illa liha inab inda za a kaddara a ranar subdu baka samu wani abinci ba sai bawa na inabi ko ta ganyen inabi bawan inabi akan babu komai shigo an uri shidarta ko iccen ko sanda ta wani icce ɗan haƙi ka samu ɗan kaci ita fana mu duba ka tamna kaci don da kare azumi wannan shi ne tushen magana to nan magana ta farko dai hadisin ɓangaren isnadi yana da sinadin da bai turuwa bangaren malamai masu binciken hadisi har masu inkarin mas'alar ta azumin ta ranar saudu wanda kayan an harkar ko imam turmizi ya taji sun hasan haka imam hakim ya mai ya tabbatar da ingancin ruwa imam zari ya mai muwafaka irin sa albani sun tabbatar da ingancin ruwayar da dai malamai da dama gaskiya sun tabbatar da ruwayar ta kuma ta albani ko ya raddi ma ga masu ta da illakin to nan dai jigon wannan nan jigon matsala ta sabanin azumi ranar su daga cikin abin da ake kawowa ruwa da muka karanta na la yasumanna ahadukum yawmal juma'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu kadayin ku azumi a ranar juma'a sai in zai azumi wuni guda kayan juma'a kenan alhamis wani guda bayan juma'a kenan subdu wani shi ne madogara babba ta wannan masu wannan akida sai hadisi yan hadisi na gaba da cewa da mutane yana azumin subdu da ladi don na kwan kan hadisi wannan su da madogara kuma da cewa azumi in ya kama in dai a kama wata na arfa ko na ashura ko na tashawal suna da ko ana iya yi tun da ba a yi badin samurin kadai wani shi ne shi albani da mawalla iya daga cikin abin da shi ya rike wuta a nan da da harko kamar cikin ruwa da gali ya magana kan mas'alar da cewa in mai dalili ne to ce abin da ya sa ya komo da garin magana abin da ya hana shi ɗaukan gam wancan na juma'a ita juma'a an ce illa an ya kuna fi sami su mu adu amma shi kalmar illa fi mutu da alaikum sai na farilla shi ka ta ce ka tsaye komi tun ta sai farilla ke na kurin da a ce man sai da makana azumin misali ko azumin ne wado wanda da yanwa malamai kware ya kama hayani a wasu wurare wanda shi dai Allah ya bata mushi cewa wannan shine abin da ya gani bincike da yayi kun shi aka babu wata madogara ta azumi ranar su inda na fila ce in ba wannan ba cewa in ba ba farilla ba ce ba su kuma da dama suka tayi akan cewa in mai dalili ne ko aka yi kashin wannan aka gama shi ba shi kaɗai ba Allahu alam illa cewa shi albani kullum gaskiya shi abin da ya dogara kanshi kanshi kenan kuma da ƙwaryaka da daidan shi kan matsalar ya ce wurin da ake saɓani ƙwarya kanshi ni ne kawai matsalar da gibi da aka ta yi ni abin da gani kan magana irin wani abu in ya zo tun da cewa kowanne ma na filar mun ga sahabi wanda ya rantsuwa ma da Allah bai na filar ko ce ma bai ko ma annabi ya ce dan sanan dan aljanna ce gashi nan in ya daidai ke kenan wannan abubuwan kenan abin da ya yi nutsuwa ne na garcewa kun bannan shi inda ya haɗu sudu kenan kurin da gaskiya bannan to haka wanda ya ga zai yi wata da ta malaman babu wurin jakar jirgin wuya wanda ya ga yana iya yi kan wata madogara Allah wa ala akwai ɗaya cikin almajiran albani ne wanda cikin almajiran shi ne wanda kuma a sai yake cewa wata ran albani ya cikin rashin lahiya ta rasuwa ya ce ya kai mai ziyara da ya sallama iya kwanci ya cewa ne ne ya cewa ne ne ya ce alazi yukhalifu na fi sama sabt ya tara ya shi almajirin almajirin amma iya da ra'ayin shi a sudu ana wajibi ana iya azumi ya ce wanda ya saba mun azumin sudu ki da saka wata khalifu ya ce ana nace ho ho shi ne ya ce haka za ku talibin ilimi haka kamata talibin ilimi ya gida abin da yake ruwan shi mu dogara kan shi bisa zai ba ce haka ya kamata talibin ilimi ke ya aiki abin da shine hujja ba kullum wannan ya ce ba dan ya almajirin albani albani ce kaza kullum kenan shi malami ya kai mazaba ta malami ne shi ya ga bincike shi ko ana iya yi daga mashi albanin kanshi bai yaban tashi bai zage shi bace mai kaza kaza a ta haka kamata ɗalibi ilimi zama tun kenan ɗalibi zama tun yar huriya ta aiki da abin da ke ga shine hujja kuran ba dan malami ya ce kaza ba haka ya ce eh kaza ba kenan ba ban tare jijiyoyin wuya Allah ya shaida mu ha? a takaice muna bayanin baya yana azumin yana yawa da watan sha'aban babu wanda inda aka kawo azumi kaza yi babu inda aka kace ku iya yawan azumin har ma wata ruwaya kusan iya azumin watan kamar ce idan aka magana iya azumin watan sha'aban kusan dukan shi tarjihi ne amma ba inda aka ambace 25 ki 30 30 ki babu dan 30 babu 30 kuma babu adadin azumin da aka shi ta kun iya azumi yau kun kun tsaya da abin yazo iya azumi yawa cikin sha'aban kin babu kebancewa babu iyakance azumi kaza ne babu to wannan da muka magana imam malik ya inkarin hadisin abu da ya hadisi mansukh duk da magana hadisi kudin iya da madogara ko kwara har a masu inkarin wannan masala da albani sun tabbatar da hadisin ganta masu wannan masu diba masu aiki da kaida ta hadisi wa an ummu salama radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana akasar ma yusum min al-ayyam yawm as-sabt wa yawm al-ahad kaji tace anan mahi mahi yawan azumin ma da yake ranar su da ranar ladi wa kana yaqul iya cewa innahuma yawma indil mushrikin ai wayannan kwanaki bi ne na idin mushrikai wa ana uridu an ukhalifa ina san saba musu kenan shi azumi a ciki ko ranar shagali ce shi kuma azumi a ciki akhrajahu an-nasa'i wa sahibun khuzaima wa wannan kun lafa lafazin shi da hadisi yana da magana wajen wasu malamai sanadin shi da rauni to amma dai wannan shine madogara ta masu gana ana iya yi da wani dalilai ne illa kamar shi albani da kawo bayan cikin cikin tawon minna ya ce shi abin da sa bayan wancan lafazin ya ce idan a ka'ida ta malamin ta usulu fiƙi aka samu ta hazirar mube wani abu ya zo ya hana wani abu wani kuma ya zo ya halatta ya ce ka'ida ta sanar sai a rinjayar da hazir ya rinjayar da hannun don a yi na aiki gudun lahi a hannun zufar ba mai cewa kawai azumar ranar sun ranar ba zama lahi ba ko lahi akwai za ka ce rigimar da ake akwai mai ciyama kamar azumin arafa ko su ta shawar kai laifi ba mun ta kai laifi inda ka samu rigimar eh dace da sudu in kai laifi ne ko ba laifi bane ba nan ake rigimar ko to da kenan ake ta irin wannan abin kenan shi yasa ya rinja da wata magana kuma da maganar in aka kawo qaul ma al fi'l a kayat ta shi usubuki na an ce annabi ya ce kaza ya ce saka ku kaza nan haka samu yayi sabanin wannan na an ce ya ce kai nan kuma an ce iyayi suka bana an ce iyayi can kuma shi ne ce kafi kun gane magana ko to cewa yi tun da ya ce kakku yi nan an ga yayi ana rinja da ƙaul a cikin ƙaida tawo mai ƙaul magana da ya ce ne na aikata ya ragun hudu ce na misali ya aikata kaza nan cika ya kaza in ba samu tarji akan daga nasu sunna ta ce to ya adiba inda ya ce abin da ya ce shi ne yi rinjaye aka da mu aiki iya kuku su siya shi ne ya yi ko kayan haramta wani abubuwa ya ta yi rinjaye da ƙaul akan fi'il kin ya adiba ina ne ya ce ka a yi ina ne kuma yi ne yi yarin sai inda ya ce ka ai shi ne hirin jayi in kuma na misali ya ce a yi mun gane ya ce a yi gun ya ce a yi kaza na ya ce na aka ce an samu kuma a aikace za a yi koya hana misali ko shi bai yi to a nan kenan ya ce kenan inda umarni da yayi duk da na akwai mas'ala ta kususiya ko yin aljawaz shi dai nan wannan ka'ida ce ɗauka ce ta maganar gabatar da mai hani akan hani irin ja da hani da magana ya rinja da kawai akan fi'il ana kuma wuri ne na malamai kuma shi dai ba ba bai tare bai magana a cikin juyoyin wuya zama mutu da matsala idan aka ta samu tsakanin yan uwa aka ga rigima har da gaba tsakanin mutane kan azumin sudu wa ana abi hurairah radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an sama yawm arafah bi arfa wannan abinda shi ana yake kawowa annabi sallallahu ya hana azumin ranar arfa arfa wannan lalle hadisi ya ma'ana cewa bai ganda ba hadisi amma cewa annabi azumin ranar arfa ranar arfa kamar ranar ce ta ta yake ce ta ci da shaidi ambatan Allah gaskiya da ma isnadin wannan yana da wani bai ganta ba bai ganta ba kuma can kwanaki da aka daban sai wannan kuskun kwanaki da aka ce wannan kwanakin ya mata shirki ne kenan bayan 11 ga wata ne 12 13 su ne ake ga wanda yake aikin haishi wanda bai yanka hadiya ba zai zai iya yi amma ranar arfa da sai ba ba zai wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا سام من سام الأبد متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا سام ولا أفطر abin da yake wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar ke bar labarin jami'an zala sallallahu alaihi wasallam ya ce la sama man sama al'abar biyu ba azumi wanda azumin kullum azumi yake to ba azumi bane kullum da ya sha ya ki shirwa shirkwar wannan bukhari kai musulmi ya kawo wata ruwa ta musulmi ya ce la samu afata shi bi ba azumi ko bisa abinci ba kidan kun halace ki la samu afata ba azumi bane ne kun bisa abinci ba kina biya ku ba abinci kun ba bala na azumi shi ne magana kenan la samu afata wanda ya azumi kullun shi azumi ki layyin iyaka kono ruwa azumi annabi dauda ko yawa a shago ba ci sai kuma cikin dalilin suke kawo masu azumin subdu azumin annabi dauda shi ne albani ke cewa to naji in ka ce hujja ce azumin annabi dauda annabi ya ce yau ka sha wata ka sha ka azumi yau gobe sallah ta kama ka azumi ka azumi yau ai gobe sha da ko sai zama sallah ce a azumi me yasa baka yi na ce ba azumi na sallah ko to shi mana ce ba azumi zuwa shi ne ciki ya kan mani maka wasu kwasu sai a zuwa ta ke ce ce wasu ce a to a da to a da ce su kuma ne tsalake ne ta nan ma za ta tsalake ta ma za ta tsalake ina wado lalata wannan shi ne ƙarshen kitabu siyam ko babu siyam sai babu itikaf na kiyama ramadan babu magana ta itikafi da magana ta kiyama ramadan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه أبو ركب اللبار تشوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا دون دي قيام رمضان كما ينام إيماني da neman ladan da yake cikin ƙiyamun ramadan na akwai mun samun ramadan imanin wata saban nan kuma kamar ramadan ma na kiyamar ramadan wanda yayi ta iya mai imani da neman ladan za a gafarta mishi abin da ya gabata na laihin shi بخاري كان مسلم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي عشر أخيرا من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه عائشة تكبر لبارن شوى منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا دخل العشر أي عشر أخيرا من رمضان أن قوم تزو نن قوم كرشن متى رمضان shadda min zarahu wa ahya laylan laylahu yana daddar mai tsatsan shi kamar kai abaka yana ce ta dan ta shiryawa yana daddar mai tsatsan shi kenan kullun shirin ba ma shirin aiki kuma yana raye daren shi yana tada iyalan shi tana sallah wannan shine bayani na tsawaita ibada a cikin ƙarshen kwana goma na watan Ramadan amma ba dan ba cewa sallah ce ta musamman ta kwanaki goma daban sha ɗaya ta kwanakin goma na ƙarshe daban duka ƙiyamun ramadana ce illa a goma ta ƙarshe na ana yau ta tsayuwa don neman mai kuma yake nema neman dace da dalilin ta kadar amma asali ƙiyamun ramadan wanda umar don shi ta shahara da wannan ma'anar salama san rayuwar shi ya yi ɗaya biyu uku ya yi yawa sawa da gudun afarta ta ko gudun afarta wa al'umma amma yana yi yana tare iyalan shi wani lokaci daren ga rabu lokacin rabin dare shi dai abu dai kashin gwabashin gwalgwadon abu lokacin umar bin khattab ne wanda ganin roman abun fadar abun sai ake gurub gurub a masallaci nan mutum goma nan ishirin haka da kowa zai karanta da masallaci a gida ko sai a masallaci da jama'a shi na umar ya ga wannan kamar rabuwan kan ya dace a gama sa akan limamin guda umar bin khattab sai ya gama tamimu dari da ubay bin ka'ab so suka mutane a gama a yi limami guda asali kiran ka yanzu ba a yi kullum duka kowa kashi yake wani ya gida wani mutum goma goma haka ake gurin gurin to wannan umar da ya sa su a ruwan ta mahi inganci suna raka'a goma sha ɗaya kuma suna yin ta su a miskiyanta suna yin ta bayan sallar isha daga an ƙare isha kamar daga cikin wannan fatawa na ibn taymiya yake cewa aikin salaf magabata ya kago asar na magabata cewa suna yin kiyamun ramadan a cikin ramadan a bayan sallar isha duk da umar ya magana hihikun sallar dare ta cikin dare ta yi fadala to amma an ɗora mutane a kan ta bayan isha don dare na abinai ba kowa ke damayi ba wani bai damayi tashi ɗan balle a yanzu balle wanda yake zuwa kasuwa ko ma'aikaci a ce za a yi sallah ƙarye ɗaya za a fara a ƙarye ƙarye hudu zuwa sahur je ka je gida kai ba ka kwanta ba ka yi farci ka makara Allah zama to da wuya mutum zai aikatuwa gaskiya ka ga shi mutum irin wannan ko da a wani wuri misali nan an yi wannan tarda kamata a samu ɗan canji a wasu wurare su rinka yin ta bayan isha kin har a goma ta ƙarshe ana iya ana iya uku misali har bayan isha a kai zuwa sha ɗaya da dare me an yi an raye da nan kuma samu abin da ake sun masu abu kuma da mun babu sunna da ta zo ya sarki qur'ani babu ta nan wallahi ba mutane wala da ta wahala a da babu sunna da ka sarki qur'ani abin da babu inda ka dora shi kurin da sa ido gotsai wa kurin ba a san kun asan ladan tsaiwa kurin ka kan ulul law dari da kai daidai ta kai mata ladan ulul law sai saboda farallar ta ko kenan karanta abin da ka iya annabi ya ya hadda rayi dare da aya daya ya ba da dama ra'ayi da sura guda sura ikhlas a asaba ana yi ko kenan musulunci bai kumci kai abin da ka iya kenan kuna iya yin misali bayan ya Allah sani ishakin ayita dan asu ma kaman daren karshen daren goma ne mai kun da muke ta'awa daya ai ta'awa biyu a uku a kare zuwa sha ɗaya da kare sai ka kwanta huta ga samu damar sauro amma wai ba abin tun akwai damar kuma shi aka yawan aka tawa kai kamsa kamar cikin kuma cikurin kun kuma tsashe kurin ko ina dole ba sallar tarawih sai a gau ya kare ɗaya dare ka shiga cikin tarko wani ya zo bai iyawa bai iyawa kuma ta ta umar kashi aka ce umar ba da shi ba ke yi suke sa sai suke umar isu kowa yake suna yi har ma yi musu yabo da shi ba ke kenan a takaice abu ne mai sauki shi muke zai share bana su bana a tsari haka samu saboda abin insha Allah a samu a yi wani tsarin ko goma ta ƙarshen da ana so a rayu daren da yawa maimakon a ce ko ina kare ɗayan a samu su wurare su rika yin ta bayan shakin zuwa goma zuwa sha ɗaya tashi insha Allah haka musu bana insha Allah wanda yake da dama ya je nan wani zama so ko wani mutum ya da dama kenan eh insha Allah dan gaskiya balle magaci wani ma ba ma ce wani kuma makara sallah shi ya zo ya karɗe ta ya ƙarfi hulan ta hudu da rabi ya sa hura a sabata ya bayan ta huta hukun ka bace da gaishe sai ka bace ya kullum sai ka biya yiwa ba ba asuba da yawa amma musulunci asuba ba samun dani da yawa sai asuba yin ta da yawa sai asuba da yawa sai asuba abin ya ƙarfi ka ya samu ga muka sai asuba sai ka sauka sahun kuka sahun kudu ko biyar sai ka mu sahu biyu abu mu ta ƙarshe wannan wani ma Allah wai shi dan wani ya ce ya zo abu da makara ya zo aje kujera zamna yake jira kun da haka wai garanta ka kana kallon shi kun da kai kun kun garanta ka ko da su da rana bai ba sai a saba ki ba ku abu ya kai shi da ka ku a wajen ne ce zamna zamna kan kujera zamna wajen ne ce kai makara an ta dago ta sama kaga an ta garana a cikin gida garana a cikin gida a gidan shi kigira na wadda suke daga gantawa haka nan kware ma ranar ta kada kotewa kake nan a tunda akwai dama sai an sha'an fata Allah sa a samu wurare da za a raba abin ko a gwamnati karshen a samu wurin za a kai ta ko ta ba shi gaskiya dan so sun kalma suke ita ce mata hakika ta ba shi ita ce umar ka fita da kanta sai wa wa anha ita da Aisha radiyallahu anha nan ko tace أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف وأنا مغنى اعتكافيتي كما أنا قلت لما نزول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته